إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوى ga wata uku ne ga watan dulqa'ada ko hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da nawa ne yau ga watan arna sha ɗaya ko yawwa ga watan su ko yawwa a gregorian calendar dubu biyu da da ashirin da hudu ko kasa ɗinmu na nawa ne ga yamin nan ba kawai tamanin da shida ko da bakwai da shida ko da bakwai ta yau muna a kasadinmu yau za mu tahi na tamanin da shida a cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutu ha na waƙidu hawa fada'ilu ha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah idan ba manta ba ainihin wato mun karanta aya da take cikin suratul nahli wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu allaha wajtanibu at mun karanta ta ko zamu tahi wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha yuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yace wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu turo ba kafin kai ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wani manzo ba mu turo shi ba illa yuhi ilaihi face mun yi masa wahayi an yi masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa yadda al'amarin yake ba wanda ya cancanci abota masa sai ni Allah in ji Allah fa abuduni don haka abota mu ina fata an gane wannan aya ta zo a cikin suratul anbiya'i aya ta ainihin wato 25 kuma wannan aya yar uwar sauran ayoyin ne wajen bayyana falala da alherin la ilaha illallah cewa daga cikin falalar la ilaha illallah duka annabawa da manzanni ba a turo su akan komai ba illa su karantar da la ilaha illallah wannan kadai ya ishi la ilaha illallah ta goma shi da alheri ina fata an gane duk babban aikin annabawa primary assignment ɗin annabawa asalin tukullumar manufar turo annabawa shine su karantar da la'ilaha illallah yau ashe kenan sai ya nuna wanda duk ya waskace wa la'ilaha illallah to gaba ɗaya da'awar annabawa ma ya waskace mata domin ita ce asalin tushen zuwansu duniya wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ya ce ba mu turo ba kafin zuwanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani manzo min rasulin illa yuhi ilaihi face an masa wahayi shi wannan manzan shi wannan annabin annahu la ilaha illa ana cewa ba wanda ya cancanta abauta wa sai ni Allah fa abudu ni dan haka abauta mu na fata an gane an gane akwai wani abu yuhi ilayya ko nuhi nuhi ilayya ilaihi mun yi wahayi gare shi ba yuhi ba nuhi ilaihi na fata an fahimta la ilaha illa ana cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa illa ana sai ni la ilaha illa huwa ba wanda ya fi cancanta a bauta masa sai ni na fata an fahimta to wannan shine kamar yadda muka faɗa tukullumar an aiko annabawa gaba ɗaya ga wani hadisi da zai ƙara ɗaura wannan maganar عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعل أنت عمر بن الخطاب يتي بعثت بين يدي الساعة بالسيف أن توروني gabanin tashin alkiyama da takobi wato akwai jihadi kafin tashin kiyama don tabbatar da kalmar Allah na fata an fahimta mu yi yaƙi ga wanda duk suka hana a yi addini ko suka zolaye addinin musulunci hatta yi ubadallahu wahadahu har sai an bauta wa Allah shi kadai kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce duk inda ka ji maganar yaƙi a musulunci to ba ana cewa ne musulmi su yi shiri su ɗaura kyankyandi su dumfaru wata al'umma haka siddan ba gaira ba sabab su je su faɗa musu da faɗa ba ba wannan haka ake magana ba ina fata an gane yaƙi yana da sharuɗa yana da dokoki yana da ƙa'idoji yana da mawani abinda suke hana ayyaki yana da mustahabbai yana da farillai yana da wajibai kamar yadda ka san sallah da azumi da zakka suke da waɗannan abubuwa to duk inda ka ji an ce bo'istu baina yadai sa'a bisayf to kar ka ɗauka cewa kawai an ce ne a je a farma wasu haka sidda ba gaira ba dalili ba haka magana take nufi ba duk inda ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni da na yaƙi mutane har sai sun shaida ba wanda ya cancanta abota masa sai waye to kar ka ɗauka wannan magana tana nufin kawai a je a farwa musu mutane ba tare da wani dalili ba shi yasa a tarihin musulunci annabi ya zauna da yahudawa ya zauna da mushrikai na garin makka ko babu rigimar mun faɗa a satin da ya wuce cewa galibin ya kokuwan annabi muhammadu mafi yawa in ma baka ce duka ba za ka samu takalar addinin aka yi sai shi kuma ya mai da martani ina fata an gane an takale shi an nemi a hana shi yin addinin an nemi a ainihin wato shiga masa hanci da ƙudundune sai Allah ya ce a'a karka yadda mu dai ba mu hana su su yi shirkar su ba su je can su ta yi in sun zo ma haɗu amma in suka hana a bauta wa Allah shi kaɗai na fata an fahimci magana to lallai kuwa ba za mu basu ba yasa nasosin ayoyi sun nuna galibi sai idan sun yi yunkurin hanawa ne sai a taka musu birki sai sun yi yunkurin hanawa sai a taka musu birki Allah maɗaukakin sarki yace udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu sai yace wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi izini wa waɗanda ake takala wanda ake yaƙa cewa fa an zalunce su cewa su mayar da martani su rama sai Allah ya ce kuma ni akan taimaka musu su yi nasara ina da iko ni Allah akan in taimake su su yi nasara ina da iko an gane magana da kyau ko ni Allah akan in ainihin wato ba su nasara akan abin da za su yi na mai da martani Allah ya ce ni ina da iko uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir to sannan Allah zaka je na cewa fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan an takale ku ku mayar da takala kwatankwaciyar wadda aka yi muku kaga nan ma ana cewa sai an takale ku ne sai ku mai da martani na fata an fahimta sai kaji ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqqi min alladhina kafaru hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagiruna qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sai ce me wala yadinuna dinal haqqi min alladhina kafaru hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagiruna ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar tashin alƙiyama ba ba sa yin addini na gaskiya har sai sun ba da jizya a ƙasƙance suna wulaƙantattu na fata an gane magana duka wannan idan ka dawo za ka ji kan cewa ana cewa a mai da martani ne lokacin da aka takali mutane abin da yasa nake kawo waɗannan maganganu rashin samun irin wannan bayanan shi yasa aka samu wasu masu zafin kai cikin addinin Allah suke warewa a gefe su ce sai sun gyara kowa su sun yarda su gyararru ne da haka sai sun sa kowa a kan ci alhalin ba haka al'amarin yake ba yaƙi ba a yinsa sai idan an takala addini ko an hana ku yin addini yasa kuka ga lokacin da aka takali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya bahi power ma da zai yakin Allah cewa ya gudu ya bar garin haka ne ko ba haka ba wanda an Allah ya ga dama tun da shahada ake nema ba sai a ce duk a shiga ba ko da ku kaɗan ne duk a bubbuge ku a kwakwaɗe ku duk ku tafi lahira ku shiga aljanna amma sai Allah ya ce a'a kar a yi lokacin yakin bai yi ba adadin ku ba ku da yawa yanayin ku ba ku da ƙarfi ba ku da kayan aiki ba ku da kaza ba ku da kaza don haka yanzu ku nemi gurin tsira ku gudu na fata an fahimci magana to wannan duk yana nuna mana irin matakan da musulunci ke bi wajen inganta al'amarin addini ba wai da zafin kai da molanka da kuma ɗumin kirji ba na fata an fahimta dole sai an bi matakai waɗanda suka kamata sannan sai a zo a yi abin da ya kamata na fata an gane to shine yake cewa bu'istu ana baina yadai as-sa'ati bisayf an turo ni tsakanin tsakanin tashin alkiyama wato da takobi cewa kafin tashin alkiyama za a yi yaki hatta yi ubadallahu wahdahu la sharika lahu har sai an bautawa Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba ina fata an gane wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi annabi ya ce kuma an sanya arziki na ƙarƙashin inuwar mashina ko ƙarƙashin inuwar takobina ko ƙarƙashin inuwar kibiyata na fata an fahimta ko ƙarƙashin inuwar wato kayan yaƙina wato kamar ka ce mu musulmi a takale mu mu yaƙi waɗanda suka takale mu wannan ita ce sunnar gidanmu ita ce kan gidanmu wato ba a yarda musulmi ya zauna a zo ana ci masa kashi ana ci masa tuwo a kwarya ba in kana so arzikinka ya tabbata alherinka ya tabbata to ya zama daga cikin ajandarka kana da ajandar yau da za a takala addininka ba za ka bari ba za ka mai da martani ina fata an gane wannan shine ka'ida shine wa ja'ala rizqi tahta zilli rumhi an sanya arziki na ci gaba na samun nasara ta a rayuwa shiga cikin al'amura wanda suke masu kyau nawa yana da alaƙa da menene yana da alaƙa da idan an takale ni akan addini na mai da martani sai manzan Allah ya sake cewa waju ilar abin nan dullatu wasu alaman halafa amri sannan an sanya ƙasƙanci da wulaƙanci ƙasƙanci da wulaƙanci ya tabbata alaman khalafa amri akan duk wanda ya saba wa umarni na inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa cikin suratul nur karshe karshen ta Allah madaukakin sarki yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi sai ce an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun ali falyahdharil ladina yuqalibuna yukhalifuna an amrihi Allah ya ce wanda suke saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su yi taka tsantsan su higa taitayinsu an tusibahum fitnatun karfa wata fitina ta same su wanda malamai suka ce wannan fitinar ita ce fitinar shirka da kafirci in dai aikin ka annabi ya ce ka saba annabi ya ce kar a yi ka yi annabi ya ce a yi ka yi to aje aje sai ka zama mushriki sai ka zama kafiri in baka yi a hankali ba ka lura ka ga duk wanda suka lalace a yau babban abin da ya jawo musu lalata shi ne kaucewa tafarkin manzan Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne rayuwar musulmi gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce gaba ɗaya rayuwar rayuwarsa rayuwarku ne gaba ɗaya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira na fata an gane لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو تقراء من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wannan duk ana so a nuna mana halayen annabi ne da kuma yanayin matsayinsa a gurin mu musulmi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul ala rasul illa al balagul mubin in an bi tsarin sa sai a zauna lafiya wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo in ba isarwa wacce take mabayyaniya ba muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda wa alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi dhalika mathaluhum fit tawrat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار har zuwa ƙarshen aya wannan duka halayen annabi kenan jama'a da sahabbansa haka ake so kuma da ni da kai mu zama mu zama masu sausayin junanmu masu jin kan junanmu masu wato fusata yayin da aka taɓa wani daga cikinmu an gane magana da kyau ko su wannan shine da haka shi yasa Allah da ya tashi wanke manzan Allah da hi da sahabbai sai ce lakinin rasulu walladina amanu ma'ahu jahidu bi amwalihim wa anfusihim sai ce wa ula'ika lahumul khairat lalle sai dai shi wannan manzan tare da hi da wanda suke tare da hi cikin imani sun yi jihadi fa da dukiyarsu da kuma rayukansu sai Allah ya ce kaga waɗannan mutanen annabi da sahabbai ya ce wallahi ba ƙananan mutanen arziki ba ne shine wa ula'ika lahumul khairat lalle waɗannan mutane mutanen arziki ne na fata an gane to wannan duk ya nuna mana cewa dole ne mu bi tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama idan muna son mu zauna lafiya to shi yasa yace waju ila dullatu an sanya kaskanci wasagaru da kuma wulakanci alaman khalafa amri akan wanda ya saba wa umarnina ina fata an fahimta sai manzon Allah ya cika ta magana sai da cewa wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk mutumin da ya kamantu da wasu mutane ya siffantu da su to ya zama ɗaya daga cikinsu idan ka kamantu da yahudu kai ba yahude ne bi nassin hadithi rasulillah nassin hadisin annabi ya ce kai ba yahude ne in ka siffantu da nasara kiristoci to annabi ya ce kana cikinsu na fata an fahimta haka in ka siffantu da musulmi aƙidarsu sulukinsu tafarkinsu addininsu shigarsu maganarsu tahinsu zamansu kwanciyarsu cin abincinsu aurensu sunansu na fata an gane to kawai kai musulmi ne daga ka kamanci da waɗancan to ka zama cikinsu kuma wa man tashabbaha min bi qaumin fa huwa minhum wannan hadisi da muka ji imamu ahmad ya rawaito muhammad nasiruddin albani a cikin sahihul jami'i saghir ya inganta shi a nambar hadisi na 2831 ina fata an gane وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي وحسنه الألباني لقى عبد الله بن عمرو بن عاص Allah ya haɗa mu da Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alherin furucin da ni nayi da annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallah shine in ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya babu an bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba ɗaya nasa ne mulkan wa halkan wa tadbiran mallakar abun halitta shi jujjuya shi gaba ɗaya mallakar Allah ne walhamdulillah ko walahul hamdu kuma godiya ma ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lallai shi mai iko ne akan komai don haka mulki na Allah ne na fata an fahimta lahu mulku samawati wal ard haka ne mulkin sammai da kasai duka nawa ne ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun sai ce ne lahu ma fis samawati wa ma fil ardi babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya abin da ke cikin sammai da ƙasai mallakarsa ne nashi ne shi kaɗai ba wanda za suka haɗa ta abin nan ƙarfi da ƙarfe wajen mallaka ko ƙerawa ko kuma zartarwa ina fata an gane dole mai yadda da wannan cewa mulki na Allah ne gabaki ɗaya ina fata an fahimci magana sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa shi yake naɗa mai mulki kuma shi yake kwacewa kuma shi ya mallaki mulki walillahumma malikal mulki sai ce ne tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka ce musu Allah ubangiji madaukakin sarki shine mamallakin mulki malikal mulki yana kuma ba wanda ya ga dama mulki yana kuma kwacewa daga hannun wanda ya ga dama to Allah shi ya mallaki mulki ya mallaki mamallaka gaba ɗaya shi mamallakin mamallaka ne shi ne bahaushe yake cewa mamallakin mamallaka shi ne malikal mulki an gane magana da kyau ko ya sa alamtara ilal ladhi ina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al mawt fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum inna allah ladu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun sai ce ne وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم سيتيني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بانبا الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس معنى دي كم وتر آية دي كي مغانا ألم ترى ألم ترى ilal ladina kharaju ba ita din ba dai ilal mala'i min bani isra'ila min ba'd musa id qalu li nabiyyin lahum bu'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun بالظالم سيتي وقال لهم نبيهم inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika sai suka ce mi qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal sai Allah ya ce musu me inna Allah hastafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah sai ya nuna musu abin ba a hannunsu yake ba a hannun Allah yake kuma shi Allah bai za ba'ana ba sai kai dan wane bane yake dauka ya baka ban gane ko kun fahimta ba ma'ana su sun raina shi yaya a ce su ga su ƴaƴan gidan manya amma a hana su mukami a dauka a ba wani wanda gari ma ba a san waye shi ba Allah ya ce to ba ai abin ba wai haka bane inda haka ake dubawa da ai babu wanda zai abin nan ai ita kujerar mulki kamar kujerar aski ne ko idan da a ce babu wanda yake sauka ai da kai ma baka zo ka hau ba ko ba haka bane yasa kullum abin da muke gaya wa su shugabannin nan muna tunatar da su ranar saukar su ne mu mun ga masu mulki da yawa da suka dawo ababen tausayi sun yi mulki sun zalunci mutane sun yi abin da ba daidai ba yau an waye gari garin su ma sai ya fi karfin su wallahi garin sai ya fi karfin ka kaga ana hadawa da jami'an tsaro kafin a shigo gari da kai mahaifarka haka ne ko ba haka ba ka ci mutuncin suwana ka tozarta suwana ka rike kayan suwana ka yi wane ne din suwani sai ka gama ka sauka sai wane ya hau idan ya hau abu na farko da zai fara yi ya ce a gaya masa kare sake shigowa gari na yana tarawa da jama'a ta hankali kai ka ji karyar banza mana ko su waye jama'an nasa da ake tara musu da hankali kun watsar da kowa amma waye wai ana tarawa da jama'a sa hankali da haka a gaya masa ya daina shigowa amma daga lokacin da ka kyautata wa jama'a kai musu abin da ya kamata to ina mai tabbatar maka ba wanda ya isa ya hana ka shigowa gari ko kuma ya nemi ya tayar ma da hankali saboda ka dasa abu mai kyau kafin ka bar kafin ka bar kan kujera amma ka gasawa mutane aya a hannu ka azabtar da su billahi allazi la ilaha illa huwa za su dawo da wannan domin dama an ce albagi ta durud dawa'ir ina fata an fahimta alaihim da'iratus saw to sannan walahul hamdu a wani guri yace walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a karan farko da kuma karan menene karan karshe walahud dinu wasiba ko sannan yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sauke littafi akan bawansa bai sanya bawansa nan karkatacce ba ko kuma bai sanya wannan littafi yana tafiya a karkata ba walam yaja Allah wa iwaja qayyiman yundira ba'san shadidan min ladun na fata an gane to saboda haka godiya gaba ɗaya ta tabbata ga Allah wa an buraid wa an buraidata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان ya tabbata daga buraidata buraida yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami a rajulan ya ƙudu an idar da sallah sai annabi ya juyo ya ji wani mutum yana wata addu'a a cikin addu'ar to wannan ita ce sunna ta ƙaririya jama'a ba annabi ne ya koyar da lafazin ba amma da ya ji mutumin yana yi sai ya tabbatar da lafazin ina fata kun gane shi mutumin ne ya zaɓi wasu kalmomi masu daɗi yana rera su ga Allah annabi da ya ji sai ya ce wannan mutumin da ya wannan addu'ar abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne kuma in dai za ka yi addu'a da wannan abin da ya addu'a da hito za ka samu rabo duniya da lahira ga abin da Allah kuna ɗauke mana hankali abdullahi ga abin da yake faɗa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ya Allah bi anni tare da cewa ni din nan ashhadu annaka antallahu na shaida kai Allah ne na yarda kai Allah ne iya wannan kalmar kaɗai ta ishi Allah biya wa wannan mutumin bukata da ma domin ba abin da Allah yake so ga bawa illa ya yarda Allah Allah ne shi kuma bawan Allah ne ina fata an fahimci magana yasa daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sunan da nake jin daɗinsa kamar a ce min Abdullahi Abdullahi bawan Allah domin kalmomi ne guda biyu abdu Allah abdu Allah Abdullahi mudafun ne da mudafun ilaihi bawan Allah to na farko idan kai ka yarda Allah mahalicci ne abin bauta to ka hai to ba nan ne ma inda haihuwar take ba in shi Allah ya yarda kai bawansa ne to nan ne kuma ka sake haihuwa domin ai kai dole ka yarda da Allah haka ne ko ba haka ba fa huwa alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka ba abinda Allah bai maka ba dan haka dolan kama ka yadda da Allah ya zama dole wajibi to amma inda dadin yake shi Allah ya yarda kai bawansa ne domin kuma ba daga ka ce ya Allah ni bawanka ne sai Allah ya ce na yarda ba mm-mm. sai ya duba zuciyarka hancin a baki maganar take ko kuma hadda zuciyarka da gaba nawa ne suka ce mu bayin Allah ne kuma gobe da safe aka gansu a gidajen bokaye yo waye ne mai biya musu bukata kenan ban gane ko kun fahimta ba so ba wai kawai ka ce ni bawan Allah ne shikenan ka samu shiga ba a'a sai Allah ya duba gaɓoɓinka da aikinka ya yarda kai bawansa ne sannan ka samu shiga a gurinsa ban gane ko kun fahimta ba don haka da za ka kwana dubu kana cewa ni bawan Allah ne ni mai bautawa Allah ne ni mai kaza ne sai Allah ya dubi gaɓoɓinka kana taka ka tafi gurin boka zuciyarka ba ta ɗan faru da cewa Allah kake bautawa ba to Allah ba ruwansa da kai kun gane so inda giza ke saƙa ba kai ka ce kai bawan Allah ba ne inda gizo ke saƙa shine Allah ya yarda ina yadda kai bawa na ne saboda ba zai yarda kai bawansa bane sai ya dubi yaya ayyukan ka yake haka dai ko ba haka ba shin aikin ka ya tabbatar masa da cewa ka yarda kai bawan Allah ne ka yarda shine mahaliccinka idan aikin ka ya tabbatar masa da haka sai ya accepting naka ban gane ko kun gane ba zuciyarka lokacin da ka faɗa baki ka faɗa mu mun ji ba yadda za a yi mu tona zuciyarka mu san me ka faɗa haka yake ko ba haka ba amma shi yana kallon zukata ko baya kallo yana kallo ya alamu kha'inatal a'yuni sai ce me wa ma tukhfi sudur ya san ababan da idanu ma suke ha'inta da abin da kiraja suke abin nan ko kallon banza kai wani ka masa harara a duhu Allah ya sani ka san akwai ha'incin ido mutum yana kallon nan sai dan ya haka sai ya haka in ba ka lura ba za ka gane ya yi wannan kyaftan ba haka ne ko ba haka ba to amma shi Allah ya san wannan shine ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur so idan Allah ya binciki waɗannan abubuwan guda uku gaɓoɓinka zuciyarka ayyukanka ya tabbatar cewa ka sallama wa Allah sai Allah ya ce to taho na karɓe ka to babu inda annabi ke jin daɗi irin a kira shi bawan Allah saboda suna ne wanda ba kowa yake ainihin wato abin nan ba shi yasa da zaka ji ana cewa talaka bawan Allah a a talaka bai gama zama bawan Allah ba tukunna sai an bincika shi da kyau sai an bincika shi da kyau an marta kwakwaf sannan a tabbatar da shi bawan Allah ne ko ba bawan Allah bane a yanzu irin talaka bawan Allah irin wanda ya kashe wani jiya da muka bada labari a nan yanzu wannan ka yarda da shi bawan Allah ne na gari mutumin da ya karɓi kuɗin wani miliyan uku kuma ya kira shi gida suka ɗaure shi suka ɗauki taɓarya suka dinga maka mishi a kayi sai da suka kashe shi wannan bawan Allah ne ina fata an gane magana so al'amarin sai a hankali sai al'amarin sai a hankali wanda ke haɗa manja da jawa ko ke haɗa kaza da kaza ai ba za ka ce masa bawan Allah kai tsaye ba domin da ya yadda Allah shi ne mahalicinsa da ba zai wannan ha'incin ba zai nemi iya halal ɗinsa ne iya abin da Allah ya hore masa ya yi amfani da shi wanda bai halatta gare shi ba ya haƙura to yau an da wayi gari ba aminci a tsakanin mutane jama'a ba aminci wani ne aka bani labari zai koma wata anguwa da zama ya gama gina gida an gama komai ranar da zai koma sai ya je samu wasu mutum biyu ta bayan katangar gidan sun je suna tono a jikin katangar suna kokarin binne wani abu sabon gida malam ma'ana ko komawa gidan bai ba har an fara masa mummunan tanadi a anguwar ana washe gari zai koma sai dawo gida ya tagumi iyali suka ce alhaji lafiya ana ta murna ana ta hada-hada an yi cincin an yi kuli-kuli na waye na tarbar baki za a yi murna kai kuma ka zo ka yi tagumi ya ce ni duniyar ne ta fara ban tsoro wallahi suka ce me ya faru ya ce a kun an gaya muku ba za ku iya komawa gidan ba suka ce to ai yanzu wannan kalmar ma da ka faɗa ta hana mu koma gidan ba za mu koma ba da ka yi shirin ba da yayi ma'ana ce ce musu da yayi ma in na gaya muku ba za ku iya koma ba yace suka ce to wallahi ba za mu koma ba sai ka gaya mana me ne yace musu gashi gashi gashi abin da yake faruwa wallahi da aka tsaya aka bi diddigi sai aka gano yaran wani wani ɗaya daga cikin yaransa wanda suke harkar kasuwa ne suka turo su a kansu zo su hana shi sakat a cikin gidan aka suka je gurin bokaye aka ba su abin binnewa suka ba wa yaransu fa yaransu na kasuwa suka ce su je gidan kofar gidan su binne bayan gidan katangar gidan su je su binne wanda suke cin arzikin shi kuna nan a nan anguwar kagarawar ɗin nan yaron shago aka samu fa ya ɗauki ɗan mai gidan shi uban yaron fa har ya rufa wa yaron gidan shi ya saya mar rabta ya saya mar kwano ya saya mar katako kusa da komai sakamakon da zai wa uban yaron da kuma sakamakon abin da zai wa yaron na cewa ubanka ya taimake ni ni kuma bari in taimake ka shine taimakon da yawa yaron shine ya ɗauki yaron suka gindin dutse da yaron suka dinga neman kuɗin fansa a gurin uban yaron daga ƙarshe uban ya yadda ya ɗauko kuɗin ya kawo ya zo ya samu sun kashe yaron a nan a rawa ba a wani guri ba malam ka duba haga abin da yake faruwa da mu shine mawaƙi ce wa manyan thiqul بمن يثق الإنسان في من ينوب ومن أين للحر الكريم صحاب صحاب يتي وأصبح هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب yace da watsan adam zai amince ne kan ni a rayuwar nan ne da wa za ka amintu da wa za ka gamsu wane ne za ku haɗa harkar arziki bai ci amanar ka ba waye ne wanda za ka ce masa ku yi kaza ku yi lami lafiya ku gama ba tare da an samu wata matsala ba sai an yi da kyar ya ce wa min aina lil hurril karimi sahabu wai ta yaya ne kan mutanen kirki bayan Allah nagari za su samu abokan hulɗa nagari ta yaya ya ce wa asbaha hadhan nasu illa aqalluhum an wayi gari fa waɗannan mutane da muke rayuwa da su in ba kaɗan daga cikinsu ba di'aban sun koma kyarkeci sun koma kuraye ala ajsadihin thiyabu amma da riguna a jikinsu haka ne ko ba haka saboda duniyar ta lalace duniyar ta lalace kowa rayuwarsa yake yadda ya ga dama kawai ya za a yi bukatarsa ta biya ko me zai faru ya faru shi dai bukatarsa ta biya damuwarsa ya warware ta in ma za ka mutu kai ka mutu in za ku mutu ku mutu shi dai tasa damuwar ta warware haka fa muke rayuwa fa to yanzu waɗannan masu irin wannan halayen sun yadda Allah ne mahalicci sun yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne aga dai akwai a baki amma zukata da gaɓoɓi bai nuna haka ba haka ne ko ba haka ba amma a baki kan rangaɗaɗau rangadadau kai wasa ma su ce sun fi ka san manzan Allah ko manzan Allah ne ya saka su yanzu ku duba ku ga kasan nan malam akwai wani tsohon minista wai hadisi rika ne ko waye ne biliyan nawa ake nema a gurin sa ne eh 2.7 biliyan ko da hida wata yarsa sai karan jiya ne ina jin ko jiya ne an yi zaman kotu da aka je kotu sai yar ta fashe da kuka shi ne sai dafa yar ce to ki ya haƙuri kin san annabawa ma an jarrabe su dan Allah ka dare na hankali komanda to annaba da aka jarrabe su kayan jama'a suka ɗiba jama'a shi ba kayan jama'a ya ɗiba ba ko ba haka bane jama'a to kai kana cewa annaba an jarrabe su su irin wannan jarrabawan aka yi musu kayan mutane suka ɗiba wato an raina hankalin mutane a kasan nan akwai fa wanda aka ce fa ya zo efcc a kasan nan malam lafiyar sakalo amma aka turo shi a keke yaya haka gar an taho da shi na ce da a ce akwai wani tsagera a kusa da sai ya gaura marmari ya ce wallahi ko ka daga kanka ko kuma za mu ma duka wallahi tallahi ana haka fa ake ta wasan ha- kura da dukiyar bayan Allah a ƙasar nan malam kowa in ya ce ya goge baki malam sai ya fito da wata ƙarya malam wai ka ji wai annaba ma an jarrabe su don haka ta yi hakuri to mu dai mun san annabawa mu ba kayan mutane suka ɗiba ba su tauhidi suka zo a garin karantar da tauhidi ne aka yi ta kashe su ana dukan su haka ne ko ba haka ba da haka su jarabawa su daban taka daban hadi Eh, hadi taka daban jarabawar ta annabawa daban na fata an fahimci magana Allah ya shirye da mu Allah maɗaukakin sarki ya, ya, ya, ya, ya ganar da mu amma dai ana waka cika tashi a ƙasar nan ana waka cika tashi na rantse muku da Allah mutum biyu zuwa uku a ƙasar nan sun mallaki abin da za a iya gyara ƙasar gaba ɗaya da shi yanzu wancan tsohon ban- ma- tsohon menene ɗin banki tsohon gwamnan banki emefele ne ko omefele yawa an ce da shi da wasu waɗanda suka yi badaƙa da dalolin ƙasar nan wanda ba su wuce mutum biyu ba zuwa uku an ce an tattara duke su sun fi najeriya kuɗi shi ma kaɗai ko shi kaɗai ma To. an ce za su iya yi wa najeriya haka sai nawa kuka sayar mana da ita yadda ake ɗaga ƙafar kaza ku faɗi kuɗin su watsa muku su ɗauka su yi gaba kuma ka ce wai wannan abubuwan da suke faruwa wai lafiya kalau wai baya da za a yi da su wutar najeriya ne baya da za a yi da ita wutar wannan yar wutar ita ce baya da za a yi da ita allah ya sauwaje to sai mu gyara don muka gyara allah ya ga dama sai ya tausaya mana shi ne yake cewa daga abdullahi dan amru dan as annabi yace khairu ma qultu ana mafi alherin abin da na faɗa ana wan nabiyuna min qabli da ni da annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir mun gama da wannan ko a buraida yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji wani mutum yana cewa allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu ya allah ina roƙonka kuma na yarda ni kai allah na ne to yardarka Allah Allah ne har zuci to hanya ce ƙwaya ɗaya ta samun rahama da aljanna kai tsaye kuma ta biyan bukatunka na duniya domin ba abin da Allah yake so irin kai da kai bawansa ne la ilaha illallahu ba wanda ya cancanta abotawa da gaskiya sai kai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu a'a la ilaha illallahu al-ahadu samadu al'ahadu ƙwaya ɗaya a samadu wanda ake nufi da duk wata bukata duk abin da kake bukata ka nufa ta Allah na fata an fahimta lam yalid wa lam yulad ko bai haifa ba ba kuma a me ba haife shi- haife shi- ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani tamka kuma bayansa faƙala sallallahu alaihi wasallama annabi da ya ji wannan bawan Allah ya addu'a da waɗannan addu'o'in Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam wannan mutumin ya roki Allah da sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda duk abin da ka roki Allah da shi in dai ka karanta wannan addu'ar ka ce Allah kai min kaza manzon Allah ya ce an gama ka karanta wannan addu'ar daga ƙarshe ka ce Allah damuwa ta kaza ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gama Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka tsaya iya nan sai ka ce ya Allah rikicin Najeriya gaba ɗaya ka cire ni a cikin sa ya Allah ban zaɓa ba duk rikicin da ake a ƙasar nan ni ka cire ni a ciki shi Allah ya san ta ina zai cire ka ka fita daga rikicin wutan nefa ka fita daga rikicin ruwan sha ka fita daga rikicin fetur in Allah ya baka biliyan biyar ba ya fitar da kai daga waɗannan abubuwan gaba gaba da eh biliyan biyar kadai Allah ya baka ba ya fitar da kai daga wannan ba anguwar kuma sai ka sa mata janareto ko biliyan ɗaya mako mala ya ce ko ɗaya aka samu ta isa wallahi jama'a anguwar ku sai kai mata rufin kwano da rafta gaba daya ka ce kun daina shan rana a anguwar Allah biliyan biyar mana tun za ka kira kafintoci ka ce anguwar nan nake so a yi wa kwano a buga mata kwano kawai mu daina shan rana wannan maganan bohul wallahi biliyan biyar mutumina idan aka ba mu ita ba kana da gatin abin nan ba manawati to manawati gaba ɗaya zan ce kamar lissafin su su nawa ne da kai da su gaba ɗaya kun fita daga talauci da izinin Allah yawwa ga na biyu anan ko Allah in ka cewa Allah rikicin Najeriya ne kawai Allah ne kake in ke so ka fitar da ni Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi al'ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka ce ya Allah na karanta wannan niyya ta shine ka sa in cika da imani kuma ka cire ni daga cikin fitinan Najeriya ka jira Allah ga me zai wasu dunkuli kawai in ya watso ma billahi alladhi kenan ka hai ba ma ba ma yi na fata an gane to shi ne ke cewa an ya kira shi da sunayen da idan an kira shi yana amsa wa idza su ila bihi a'ata haka kuma idan aka roki Allah yakan bayar ta wannan ta wannan sunan wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imam Ibn Hibban a ya fitar da shi a cikin mawadiz zam'an an gane magana da kyau ko wa fil hadisi malar rasulan ya ce a cikin wannan hadisi dalalatun ala anna Allah ta'ala anna lillahi ta'ala isman a'azama Allah ahe yana da wani babban suna wannan hadithin yana nuna mana wannan hadithi yana nuna mana in ji malar rasulan ashe Allah yana da wani babban suna idza du'iya bihi ajaba idan aka roki Allah da shi Allah yana mai amsawa wa idza su'ila bihi a'ta in aka tambayi Allah wata mas'ala Allah yana yayewa wa annahu madhkurun hahuna kuma wannan sunan mafi girma da ake magana to an ambace shi a cikin wannan hadisin wal hadisu kulluhu kalimatu tauhidi gaba ɗaya hadisin nan idan ka duba shi za ka kalmar tauhidi ne a ciki wa ma dallat alaihi da kuma abin da ta nuna wa maqtadhathu da abin da ta hukunta wa fihi dalalatun ala izami kalimati tauhidi kuma a cikin wannan hadisi ya nuna mana girman kalmar la ilaha illallah wa dalili qadriha da kuma girman ikonta ina fata an fahimta kalli addu'ar kalli hadisin kaji kace allahumma tun daga nan kaga ka tabbatar da allantakar Allah domin allahu ai ma'ana al-ma'budu na fata an fahimta alma'aluhu ai ma'ana alma'abudu abun bauta shine Allahu wato shi yasa ko kafirai mana ba sa iya saka wa gumakansu Allah sai dai su faɗi wani abin nan kamar indiya su ce kirishina na fata an fahimta a bajiran bali na fata an fahimta sai dai kai ta jin waɗannan sunaye amma ka ji an ce wa gunki Allah kai tsaye wallahi ba su isa ba hal ta'lamu lahu samiyya ba za ka taba jin suna na irin na Allah an saka wani abun bauta ba malamai suka ce kuma a samin ne wannan duk abun bautar da aka kira shi Allah kai tsaye to zai yi wahala da shi da masu bautarsa su ɗauki tsawon lokaci a duniya Allah su ya watsa su gaba ɗaya shi yasa sun ma canfa sunan sun ce ba a sanyawa sunan ababen bautan su Allah ba a sanyawa sai dai a nemi suna na yare a saka masa kamar a indiyawa suna ce masa bagawan bagawan shine Allah wasu kuma su ce kirishina wasu ce bajrambali wasu ce wayi wayi wayi duk zaka je kai ta jin wani surkullan sunaye la mahalla la haminar i'rabi na fata an fahimta amma Allah kai tsaye to ba za ka taba jin wannan sunan ba sai a Allah sai a gurin Allah jama'a kuna fahimta ta da kyau ko to shine yake cewa a Allahumma inni as'aluka kaga ya Allah ni ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah kaga nan ma ya sake maimaita Allah al-ahadu kaga Allah as-samadu kaga Allah alladhi lam yalid wa lam yulad kaga Allah wa lam yakul lahu kufuwan gaba ɗaya addu'ar tauhidi ce a cikin ta to kuma wannan matsayin tauhidin ya bawa addu'ar damar cewa ko me ka roƙi Allah in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka karanta wannan addu'ar manzo Allah ya ce Allah sai ya biya ma bukata wallahi saboda ta tattaro tauhidi gaba ɗayansa ta tattaro tauhidi bi akmalihi bi ma'anahul haƙiƙi da ma'anarsa ta haƙiƙa to haka wannan addu'a ta tattaro wannan ina fata an fahimta don haka malamai suka ce haka za mu tashi sati mai zuwa wa akhraja shekani min riwayati anasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا في قلبه آه من من الخير ما يزن شعيرا abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah tara mu cikin ladan wanda muka tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi yafe mana hada ko ma indiyo billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wata tambaya ai ko